رب العالمين وصلوات الله وسلامه على خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين bayan haka muna gode ma Allah madaukakin sarki wanda ya kawo mu wannan rana ta talata sha biyar ga watan sha'ban hijira annabi sallallahu alaihi wa sallama tana dubu da ɗari hudu da arba'in da bakwai wanda ya yi daidai ga uku ga watan biyu dubu biyu da ashirin da shida don ci gaba da karatu na riyadu salihin wanda lokaci da ya wuce mun tsaya kan hadisi na 49 a yau za mu tashi akan hadisi na 50 kadai mu manta babin da muke cikin shi shine babi na haƙuri al-imam an-nawawi yace wa an abi hurairah radiyallahu anhu daga abu huraira radiyallahu anhu qala qala rasulullah sallallahu alaihi wa sallam laysa ash-shadidu bi sur'a mutum wanda yake sadauki mai tsananin ƙarfi bai kasancewa bi sur'a yanda za ka rinka kada maza إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب wanda yake sadauki shine wanda ke iya mallaka kanshi inda al-ghadab lokacin da ya fushi al-imam an-nawawi yace was-sur'a bi dhammi as-sad wa fath ar-ra wa asluhu inda al-arab man yasra'u an-nas kathiran mutun sadauki wanda ya iya kokowa wanda zai rinka kada mutane shi ake ce masa dauki al-musara'a shine kokowa kinan annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce sadauki wanda ya fi kowa jarinta ba wai wanda ke kada mutane ba ne wanda in an kara da shi sai ya kada a'a sadauki wanda in yayi fushi zai danna fushin shi wa an sulaiman ibn suraj radiyallahu anhu kana kuntu jalisan ma'a annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace na kasance zaune tare da ma'aikin Allah wa rajulani yatasabbani yastabbani warajulani yastabbani wasu mazaje guda biyu suna zagin juna wa ahaduhuma qad ihmarra wajhu guda daga ciki fuskar shi ta yi ja wantafakhat audajo jijiyoyin wuyan shi sun kumbura saboda fushi قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في مأيكم ألا يتي إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجب نينا سنوة كلمة وددا يا فتيتا دا دك أبن ديكي جي نفشي دا يا تفي قالوا له إن النبي صلى الله عليه وسلم قال تعوذ بالله من الشيطان الرجيم sai suka zo suka faɗa ma wannan bawan Allah suka ce annabi ya ce ka nemi tsarin Allah daga shaidan wanda yake abin jefewa daga rahama a wata riwayar sai ce kana tsammanin ni mahaukaci ne wa an mu'az bin wa an mu'az ibnu anas radiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wa sallama qala من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه دعاه الله على رؤوس الخلائق يوم القيامة حتى يخيره حتى يخيره من حور من حور العين ما شاء duk wanda ya shanye fushi shine kazmul ghairi shanye fushi ka yi fushin ka ki nuna shi wa huwa qadirun ala an yunfidahu kuma yana iya zartar da fushi wanda ya yi in bugu ne zai iya bugu in zagi ne zai iya zagi to wanda ya haka da'ahu Allahu ala ru'usil khalaiq in aka zo ranar tashin alkiyama Allah zai sa a kira shi cikin dukkan al'umma hatta yukhayyirahu ha Allah ya bashi zaɓi min al-hur al-ain ma sha ya zaɓi cikin matan aljanna wanda yake so وعن أبي هريرة رضي الله عنه دقدي أبو هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله أن رجلا قال للنبي عليه الصلاة والسلام أوصني ونمتني يذلك مع النبي أوصني كيما وسية فردد مرارا يرنك ميميت شوى إيمان وسية Kala sai annabi sallallahu alaihi wa sallama yace la taghdab kakkai fushi faraddada miraran shi yana ganin wannan kalima ce wadda take yak kadan annabi sallallahu alaihi wa sallama yace kakkai fushi wannan hadisai da muke karantawa suna nuna mamu menene matsayin fushi menene matsayin haɗe fushi me ake magance fushi da shi fushi ɗaya ne daga cikin ɗabi'u wanda ake ce ma aljibiliya wanda ba ka iya sa kanka shi ba ka iya hana kanka shi wannan ana cewa shi jibilli aikin zuciya ne da fushi da farin ciki da so da ƙiyayya mutum bai iya cewa zan yi ko ba zan yi ba a'a daga inda sanadiyarsu suka zo to mutum yanfa'ilu bihadihi as-suluk da sanadiyar fushi ya zo sai mutum ya yi fushi da sanadiyyar farin ciki ya zo sai mutum ya ji farin ciki ba a cewa i kakkayi to amma nan muna jin annabi sallallahu alaihi wa sallama an nemi nasihar shi sai ya ce la taghdab kakkayi fushi shin annabi yana nufin mutum ya sa ma zuciyar shi lizami na ya hana kan shi fushi ko da fushi ya zo to ai mun ga annabin sallallahu alaihi wa sallama yana fushi shi ma wata ran za a ce an ce ma annabi kaza fa ghadiba ghadaban shadidan akwai lokacin da aka faɗa mashi wata magana wanda annabi da yayi fushi sai da fuskar shi ta zamo kamar jaffata kenan annabi nan ba fushi yake hana mu ba wanda yake yana daga cikin aljibilliya a'a in ka yi fushi kakka aikata abin da wanda ya yi fushi ke aikatawa wannan shi ne annabi ke nufi in ka yi fushi kakka aikata abin da wanda ya yi fushi ke aikatawa don haka annabi ya ce mashi latar ba amma shi fushi ba a hana shi kamar yadda so ba a iya sa mutum ya so ko kai ya so nan muka faɗa maku cewa ali ibn abi talib ya so yar gidan abu jahal ko kaɗan dai ka saurara sira ta annabi ka san abu jahal bai kyautata ma annabi ba bai kyautata ma musuluncin nan ba to amma da yake ita zuciya ba ta da linzami sai ya zama na ali ibn abi talib wanda ya ma addini khidma kuma ya ji yana son ɗiya ta abu jahlin to wannan dukkan ababe ne wanda suke aljibiliyar ba a iya sa zuciya su ba a iya hana ta su amma ana iya a hana in ka ji abin a zuci kakka aikata abin da wanda ya ji wannan abin ke aikatawa shi ne yake nufi latar ba fushi mugun abu ne farkon abin da aka saba ma Allah da shi a ban ƙasa shine fushi iyan adam guda biyun nan da suka ƙaddamar da abin da suke kusantuwa da Allah da shi aka ce yanka suka yi guda ya yanka abu mai kyau guda ya ɗauki wani abin da ba ya so ya bada Allah ya karɓi na guda bai karɓi na guda ba sai ya ji haushi ka ganin ana aje shi wajen hasada farkon abin da aka fara saba ma Allah da shi kenan a ban ƙasa haka fushi da bai yi fushi ba da ba zai kashe ɗan uwan shi ba shi ma farkon abin da aka fara saba ma Allah da shi kenan a ban ƙasa ya tashi ya kashe ɗan uwan shi ya ma rasa yadda zai yi ya binne shi sai da hankaka ya nuna mashi yaya zai yi wannan mugun abu na fushi kenan wanda annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce duk ɗan adam wanda zai zo ya kashe wani a duniya wannan ɗan adam na farko sai ya samu wani yanki daga cikin zunubin shi saboda shi ne ya buɗe hanya ta kisa a ban ƙasa da miyayi da fushi duk abin da za ka ganin yana faruwa na ta'adda na ɓacin zama sanadiyyar shi fushi ne abin da ke faruwa tsakanin samari wannan yama wannan wannan abu a tashi a kama fadace-fadace a jima wani a raunana wani a kashe wani sanadiyar shi fushi ne bacin zama da ake samu tsakanin abokai an san su tare a koma ba ana ba ga maciji sanadiyar shi fushi ne ababen da ke sa rabuwar aure sanadiyyar shi fushi ne wanda da za a iya danna fushi da sai a zanna a zaɗa ba tare da an rabu ba amma za ka ga ɗan abu kaɗan wanda bai kai ya kawo ba fushi da isa da nuna na isa sai ya tunzura abu kuma a kai a yi abin da ba shi ne ba sakin a yi ta yi har a kai a cike uku ga yara kuma kuma ba makawa a rabu wanda wasu ababen da an bi su a hankali tare da danne fushi da ba za a kai ga abin da ake kaiwa gare shi ba akwai lokacin da gishiri kadai ya kashe aure gishiri amma ai ba gishirin ba kawai gishiri duk duniya arhagare shi duk inda ka je gishiri arhagare shi ko an canza mashi sana'a an sa shi cikin wata roba ko kwalba ko mene ƙarshen shi dai gishiri ne in ka je sayen shi za ka ga ba daidai da sauran ababen sai yake ba to ta ina aka samu kashin aure da gishiri ya kawo gishiri shi ma daman na san gari ya yi zafi kwana biyu aka ce kawo kudin gishiri ina gishirin da na kawo kaga daga nan mace sai ta fara jin tuhuma ko ina gishirin da na kawo ta ce jiƙa shi ne na shani jiƙa shi ta shani sai tsamai na zata kai gishiri ya ce shi kuma ba ya san iskanci ta ce ita iskanci jinin jikinta ne shi kenan sai bugu sai zagi sai saki yanzu lokacin da ta ji raɗaɗin cewa akwai tuhuma cikin maganar shi ina gishirin da na kawo sai ta ce wallahi ya yi saurin karewa shi kenan wallahi ya kare mai gida shi kenan in tana da siyasa ma sai ta taya shi tunanin shi ta ce wallahi mai gida nima kaina na yi mamakin saurin karewa shi wannan wadda ta iya siyasa kenan to daga nan sai kaga an ba an wuce in yana da ya bada in rance za a je a yi a je a yi rance to amma ka ji ƙarshe natija ko da ta ji alama akwai tuhuma wajenta kenan gishirin bata shi ta yi ko sai da shi ta yi sai abin da ya fito daga bakin ta ya fito to haka in ka ga batawa tsakanin mai gida da mai gida fushi ne aboki da aboki fushi ne malami da ɗalibi fushi ne duk fushi shi ke kawo ababe waɗanda suke mugun abu a rayuwa ɗaya daga ciki fushi akwai tsoro yana daga cikin ababen da ke kawo yin ɓarna a bayan ƙasa in mutum ya ji tsoro na talauci ya same shi sai je ya sata in ya ji tsoron kai ya ji yunwa sai je ya sata in ya ji tsoron wani abu ka a zarge shi kanci sai ya ɓoye wani abu na haƙiƙa tsoro yana daga cikin ababe wanda suke kai ɗan adam da ya aikata abin da yake bai da kyau akwai kwaɗai na mutum ya samu ɗaya ne daga cikin ababen da ke sa mutum ya aikata abin da yake shari'a ba ta yarda da shi ba sannan akwai shahwa ita ke sa mutum ya aikata abin da Allah bai yarda da shi ba waɗannan ababe su ne shugabanni na jara'im duk abin da za a yi wanda Allah bai so to waɗannan ababen guda hudu suke zamowa sanadiyyarsu fushi sha'awa tsoro kwaɗai to shi ne annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a cikin wannan hadithai ya ce laisa shadidu bi sura'a sadauki shi ne ashadid asalin kalima ta ashadid mutum mai tsanani amma nan ana nufin sadauki wanda ke in aka tarbi gaban shi sai ya kada kowane ne to ba ka rinka kada mutane ne sadaukantaka ba إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب mutumin da zai mallaki kanshi lokacin da ya fushi za ka ga magabata sun sifantu da wannan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam za a zo a ci kwalar shi cin kwala ba irin annabi ba wanda shugaba duk duniya shi take bi a wajen bangaren musulunci ka zo ka tarda wanda yake shugaba ne na wata kabila ka zo gaban ƴaƴan shi da jikoki ka ce za ka ci kwalar shi to haka wani balarabi ya zo ya ci kwalar annabi sallallahu alaihi wa sallam kuma ba da haƙƙi ba ba ba shi yake biya annabi ba ya faɗi magana mai zafi wadda ba ta da daɗin faɗa ba ni kaza ba ni kaza kawai dan a bashi ya zagi annabi ga cin kwalashi suka ta mashi annabi ya ce ku bar shi annabi ya ɗauka ya ba shi sai da ya yarda daga cikin 'yan gidan ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam akwai wanda ya matsala haka bawa ne ya zo da sai da ya bari ya sanyo kaya farare masu kyau ya kwaso wani abu baki kamar tawada kawai ya maka mashi da kaya kamin ya buɗe baki ya ce walka zamin alghaiwa Allah yana yaban masu haɗe fushi irin yadda aka ambata ne ya ce kazamto ghaibi na rike fushina wal'afina 'anil nas da waɗanda suke ya fi ma mutane su ma Allah ya yabe su yace afautu anka na yafe maka wallahu yuhibbul muhsinin Allah yana san masu kyautatawa yace anta hurrun liwajhillah ka zamo da to kenan haɗe fushi koyan shi ake yi ba wai haka ake haihuwar mutane ba ko managarta ko annabawa ba haka ake haihuwar su matsayin mala'iku ba a mutum koya makan shi rike fushi yake yi idan sadaukantaka dai tana nan wajen rike fushi ba yawan kada mutane ba وعن سليمان بن سرد قال كنت جالسا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم ورجلان يستبان ina wajen annabi sallallahu alaihi wa sallama sai ga mazaje guda biyu suna zagin juna kaji suna zagin juna ko wannan irin wannan shi ya hana ka kafirta waɗanda ke zagin sahabbai wannan muna faɗan shi ne saboda amana ta ilimi ba wai duk mutumin da zai zagi sahabi ba wanda muke ƙi a duniyar na irin shi don haka ina da wani ɗan littafi ƙarami man sabba mu'awiya fa ummuhu hawiya haka unwanin littafi ne duk wanda ya zagi mu'awiya uwar shi wuta ce amma me yasa zagin sahabbai shi kadai ba a ci mutum kafiri kun san kafiri ne yana daga cikin kaba'irud dhunub wanda in mutum ma yana cikakken imani bayan da za a yi zagi sahabban ma'aiki sallallahu alaihi wasallam wanda annabi tare da su yake fita tare da su yake shiga ka buɗe baki ka zage su akwai wanda daga ciki da aka ambata annabi da aka ce mashi wa ka fi so gaba ɗaya cikin duniya ba cewa aisha wanda annabi ya fi so shine za ka zage aka ce minar rijali ya ce abuha kaga a ce wanda annabi ya fi so ka zage shi kai kanka ka a ce maka kafiri ka san dai lalacewa ta kai ƙarshe da a ce za a iya ma ka zamo kafirin ka fita ka dawo kama fita daga musuluncin ka dawo bai biyu zama maka alkhairi ba da ka zanna cikin musuluncin kana zagin masoyan ma'aiki to mugun abu ne mutum ya zagi sahabbai dan shi al-Imam Malik a wajen shi duk wanda ya zagi sahabi makafiri ne dan zagi bai fitowa sai ranka ya bace ka ki mutuna yace to Allah ya ce li yaghiza bihim al-kuffar dan kafirai su rinka jin bakin ciki game da sahabban annabi duk wanda ya zagi sahabban annabi ko ya ki su shi kafiri ne wajen al-Imam Malik to amma in muka zo muna bayani akan hukunci na shari'a sai a yi ma mutane bayani kuma in suka zo don wata rana kakka zo kuna jayayya da shi ka ce kafiri ne ce ba kafiri ba ne wanda ya zage su sannan kuma in aka je a ƙarshe a kada ka to wannan irin sahabbai su zagi juna shi yasa malamai suka ce wannan ba a sa wanda ya aikata zagi ga sahabbai kafiri ne amma dai cikin lalatattu shine limami wa ahaduhuma qad ihmarra wajhuhu mun ba da labarin cewa larabawa ko farare in suka yi fushi fuskar su tana yin jani in kuma suka ji kunya sai ta yi masara masara idan shi sun huska shi ta yi ja wantafakar audajo jijiyoyin wuyan shi su ne audaj suka yi kumburi faƙada rasulullah sallallahu alaihi wasallama sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce ni na san wata kalima inni la'alamu kalimatan law qalaha la dhahaba anhu ma yaji na san kalimar da da ya faɗe ta da fushi da yake ji ya gushe ya bar shi to wannan ɗaya ne daga cikin magani wanda ake yi na in fushi ya faru law qala a'udhu billahi minash shaitanir rajim dhahaba anhu ma yaji da zai ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim annabi yake fushi da yake ji da ya tsaye ya bar shi qalu lahu inna an-nabiy sallallahu alaihi wa sallama qala ta'awwadh billahi minash shaitanir rajim suka ce annabi ya ce kai nemi tsari daga shaitan jefaffe a wata riwayar yace kana tsammanin ni mahaukaci ne ina da hauka ne saboda su da an ce a shaitan wai ana nuna kawon mutum bai da hankali kenan to wannan magani na farko kenan lokacin da mutum ya yi fushi ya ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim in magana yake in magana yake yi sai ya yi shiru in magana yake yi sai ya yi shiru in tsaye yake sai ya yi zaune in zaune yake sai ya yi gincire saboda wanda ya fushi abinda yake ya faɗa ya yi zage in tsaye yake dama in zanne yake in ya tashi faɗa me zai yi miƙewa da ya tsaye ai ba a faɗa daga zanne sai in ya kama to haka in zanne yake yi kwance duk abin da zai sa ya zama na fushin nan ya ja da baya shi ne za ka yi sannan kuma mutum ya je ya yi arwada saboda ruwa suna kashe wuta shi kuma wannan fushin kawo wata wuta ce wadda ke taso ma mutum lokacin da fushin nan ya taso قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم كذا ننكما وعن معاذ ابن أنس رضي الله عنه دق معاذ بن أنس يتي قال من كظم غيظا دون ديا حقي فشي ayi mai wani abu maimakon ya ramuwa maimakon ya tada hankali sai ya haɗe wannan fushi wa huwa qadirun ala an yumkidahu kuma kyalewa ba ta tsoro ba yana da ikon ya zartar da abin da zai zartar da shi na zagi ko na bugu ko na kisa ko na cin mutunci saboda ya yi fushi amma sai ya danne fushi to wannan ladar da zai samu da'ahu Allahu ala ru'usil khala'iq yawm al-qiyamah Allah zai kira shi a kan mutane gaba ɗaya ranar tashin alkiyama hatta yi khayyarahu gaji ko shugaba mai daraja a zo sai an zo cikin taro ya rinka cewa wai ina wane yake bangawa na ba yaya ne waiwaye na mutane zai koma to balle Allah rabbul alamin zai tara mutane tun daga annabi adam alaihi salam har ƙarshen duniya sannan a ce ina wane ɗan wane zo cikin mata na aljanna zaɓi wanda suka maka wannan yana nuna fadla na haɗe fushi وعن أبي هريرة أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم أوصني دقى أبو هريرة رضي الله عنه يتي ونمت يدويتي مع النبي صلى الله عليه وسلم أوصني annabi kamar wasiya qala la taghzab annabi yace kakka yi fushi wani lokaci wata riwayan ya ma'aikin Allah sanar da ni abin da zai kusantar da ni da Allah ya nisantar da ni daga wuta ko ya kusantar da ni da aljanna ya nisantar da ni daga wuta annabi ya ce la tarza shi tsammanin shi wannan kai abin yayi kaɗan kwarai faraddada miraran ya rinka maimaitawa ausini ausini ausini iman wasiya shi yana ganin wai kakkai fushi din nan abu ne wanda yake dan kaɗan in ce maka ka yi mani nasiha kawai ka ce mana kakkai fushi annabi sallallahu alaihi wasallama an ba shi jawami'ul kalim kalimomi wanda suke tattare da ma'anoni wanda suke masu yawa amma kalimomin ‘yan kaɗan shuf la tarzab mu yanzu in sai ka ga kamar kalimomi ne guda biyu in baka san nahau ba kenan in ka san nahau sai ka kadarta zamir la tarzab anta sai su zamo kalimomi guda uku amma wannan sun magance duk matsalolin zamantakewa har tashin alkiyama kalimomi ne guda biyu wanda muke gani amma sun magance zamantakewa har tashin alkiyama la taɓa in ka ji abu bai maka daɗi ba kakka aikata wani abu bal kama nuna kayi fushin kakkani shi yana ganin wannan wasiya ce wadda ta yi karanci to amma annabi sallallahu alaihi wa sallama sai dai ya tsaya nan malamai suka ce ya kalli yadda shi yake ne wannan mutum cewa akwai fushi tare da shi mutum ne wanda yake yana da ɓacin rai yana da gaugawan fushi don haka sai annabi ya ɗauki fushi ya ce mashi kayyaye shi dukkan wannan hadisai dai suna nuna mamu yadda fushi yake kai ɗan adam mahallaka don haka in mutum ya yi fushi sai ya yi ƙoƙari ya danna wannan fushin ya bi magani wanda annabi sallallahu alaihi wasallama ya magance fushi da shi wa an abi hurairata radiyallahu anhu qala qala rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga abu huraira dai yace annabi ya ce ma yazalu albala'u bil mu'mini wal mu'minati fi nafsihi wa waladihi wa malihi حتى يلقى الله تعالى وما عليه خطيئة بلائي da tashin hankali da ababe wanda za su samu mumini ba za su gushi ba bil mu'mini ga mumini namiji wal mu'mina da mu'mina mace fi nafsihi shi da kanshi wata musiba ta zo ta same shi ga jiki wa waladihi da ɗanshi wa malihi da dukiyarshi yau ya samu kaza na asara gobe wane abu kaza ya same shi cikin ɗiyanshi rishin lafiya ko wani abu to in dai mutum ya yi imani da Allah bala'i ba zai gushe ba yana bibiye shi hatta yalqa Allah ta'ala wa ma alaihi khati'a har sai ya kai ya haɗu da Allah bai da wani laifi tare da shi cikin laifuka wanda ke tsakanin shi da Allah Allah cewa ya yi a hasiban nasu an yutraku an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanu mutane za a bar su ne don sun ce kawai sun yi imani da Allah a kyale su wahum la yuftanu ba tare da an fitine su ba Allah ya ce walaƙar fatanna alladhina min qablihim ai waɗanda ke gabaninsu mun fitine su fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin dan Allah ya tabbatar da masu gaskiya kuma ya tabbatar da waɗanda suke da imani na ƙarya أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله كنا لما ننكو شقاء الجنة abin da ya samu waɗanda suka gabace ku bai same ku ba rishin lafiya da bala'o'i sun same su aka girgiza su har sai da ma'aikin Allah da waɗanda ke tare da shi suka kai suna cewa mata nasrullah yaushe ne taimakon Allah zai zo su don haka kasancewa Allah ya jarabce ka ba shi ke nuna bai son ka ba kasancewa Allah ya kyale ka ba shi ke nuna yana son ka ba yana yiwuwa so ake ka canya daɗinka a nan duniya ka je ka tar da Allah ka ga tashin hankali wannan kuma ana son dukkan kusakuran shi ya canye su sannan ya je ya tar da Allah bai da laifi tare da shi ma ya zalu bala'u bil mu'mini wal mu'mina fi nafsihi wa waladihi wa malihi hatta yalqa Allah wa ma alayhi khatira bala'i ba zai kushe ga mu'mini da mu'mina mace ba da kanshi da ƴaƴan shi da kuma dukiyar shi sai ya haɗu da Allah bai da laifi a kan shi wa Ali ibn Abbas radiyallahu anhu qala qadima Uyayna ibn Hisn wannan sahabi ya zo fa nazala ala ibn akhihi al-Hir ibn Qais wannan Uyayna ya zo ya tafka wajen wannan ɗanɗan uwan shi wa kana minan nafarin ladina yudinihim umar yana daga cikin mutanen da umar ke kusanto da su a majalisin shi wa kana alƙurra'u su waɗanda suke malamai makaranta masu ilimi su ne ashaba majalisi umar shi umar majalisin shi ba masu kuɗi ba ne ba masu daraja ba ne ba masu matsayi ba ne a'a masu ilimi su suke kewaye da umar wa mushawaratihi su ne kuma abokan shawarar shi umar mutum ne wanda bai ɗaukar ra'ayi da kanshi don haka waɗanda ke ‘yan fada nashi ke kewaye da shi malamai ne don haka ya shahara ma cewa wannan matsala da a ce zamanin umar ne da sai ya tara mata mayakan badar don su warware wannan matsala. وما استبد برأي في حكومته إن الحكومة تجري مستبديها رأي الجماعة لا تشقى البلاد به رغم الخلاف ورأي الفرد يشقيها عمر يتي وما استبد برأي في حكومته bai ɗaukar ra'ayi don ganin kanshi kurum ya zartar da shi cikin al'umma innal hukumata tugri mustabiddiha mutum wanda ya ga ya sami iko komi hannun shi yake to wani lokaci ba kasau yake waiwaya ma abinda mutane ke so ba abinda ya ga ya burge shi shi yake yi to shi umar ba haka yake ba dan haka yace ra'ayul jama'ati la tashqal biladu fihi raghma al-khilaf ra'ayi na al'umma bai sa gari cikin halin kakani kayan in dai za a tattaru a yi shawara me ya kamata a yi to gari ba zai shiga cikin halin kakanika yi ba wa ra'ayul fardi yushkiha ra'ayin mutum guda shi ke sa gari cikin halin kakanika yi abinda ka gani kurun ka aikata ma urikum illa ma ara kamar yadda fir'auna ya ce wa ma ahdikum illa sabilan rashad to umar ba haka yake ba don haka waɗanda suke ma'abota shawara na umar makaranta masu ilimi ne kuhulan kanu au shubbana kuma in dai kana da ilimi kai na umar ne lattijo kake kuhulan shine lattijawa au shubbanan ko samari saurayi ana ce mu mutum saurayi tun daga balagashi har zuwa shekara talatin da uku zuwa da biyar saurayi ne da an je ga talatin da biyar aka ɗaga sama ya koma lattijo har zuwa hamsin da ya ɗaga daga hamsin ya yi gaba yana daga cikin tsofi tsoho ake ce mashi nini ne abin da ya kuma nini ne bambanci nini ne ne kawo dariya insha Allah kana kaiwa kai ma ga tsohon kai mai dariyar wannan sunna ce ta rayuwa eh duk wanda ka gani ya girman nan shi ma da yaro ne ne sannu sannu ne rayuwa ta kai shi haka nan kai ma kana zuwa qala uyayna li akhihi li ibn akhihi shi wannan yace ma ibnu akhihi ya ibn akhi laka wajhun inda hadha al-amir yace kana da daraja a wajen wannan shugaba fasta'zin li alayhi neman mani izini na in shiga wajen shi fasta'zana fa adina lahu umar sai umar ya mai izinin ya shigo falamma dakhala qala hi wannan kalima ce suna faɗanta dan tsoratarwa wasu suka ce a'a hiya ne sai aka dakata ana nufin hiya dahiya yani musiba kalima da yake wanda suke amfani da ita don nuna razanarwa ko tsoro kala hi kai kama haka yabin al-khattab yace ya kai dan khattab kana ga wanda ya yi mace hanyar ya shigo wajen nashi gashi ga ya kuma ya zo zai ɓaramɓarama gaban shugaba yi kai yabna khattab ya kai ɗan khattab wai umar ne yake faɗa ma haka fa wallahi ma tu'tina al-jazal in ka tashi ba da kyauta mun san abin da ke shigowa cikin ƙasa amma kuma kai abin da kake ba mu ba abu bane wanda ya kai ya kawo aljazal shine linki ma tu'tina aljazal ba ka ba mu abin da yake mai yawa wala tahkumu fina bil adl kuma ba ka hukunci a cikin mu da adalci fa ghadiba umar radiyallahu anhu sai umar yayi fushi hatta hamma an yuqi bihi har ya so ya kai mai hari faƙala lahul hur wannan bawan Allah sai ce mashi ya amiral mu'mini sai ce ya kai amiral mu'mini inna Allah ta'ala qala li nabiyhi Allah ya ce ma annabin shi khudhil afwa riki sauki rangwame yafiya wa'mur bil urfi kai umarni da abu wanda yake mai kyau wa a'rid 'anil jahilin ka kauda kanka ka mutane wanda suke masu ganganci ko jahilai wanda ba su san ya kamata ba wa inna hadha min al-jahilin wannan yana daga cikin jahilai wanda in ma ya fa in ya san gaskiyar bai san inda ya kamata ya aiki da gaskiyar ba والله ما جاوزها عمر حتى تلاها حين تلاها lokacin da ya karanta wannan aya gare shi khudil afwa wa'mur bil urfi wa a'rid 'anil jahilin yace wallahi Umar radiyallahu anhu bai ketara wannan ayar ba wa kana waqafan 'inda kitabillahi ta'ala shi Umar radiyallahu anhu mai yawan tsayawa ne wajen maganar Allah in dai aka ce ƙur'ani ya faɗi wani abu to bai tsallakewa wannan shine haɗe fushi yana matsayin shugaba da ya ce ku kama shi ku sare wuyan shi sarewa za a yi amma ya gaya mai magana kuma tabbas bai da gaskiya umar akwai ajali ilan umar radiyallahu anhu wanda hayyan ya kare bai aje komi ba hayyan shugabancin shi ya kare bai aje wani abu ba wahala kadai ya rinka yi da al'umma a zo a ce mashi bai adalci tsakaninsu rubama yana iya cewa ba a bashi da yawa ba yayyu an ba wasu kyautar ba ta kai gare shi ba amma ya ce umar bai yi adalci ba to wa zai yi adalci a zamanin umar in ya zamo umar bai yi adalci ba balba wanda ya shahara da adalci tukin shugabanni kamar umar radiyallahu anhu wa عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنها ستكون بعدي عثر أثره wa umurun tunkirunaha annabi yace bayana za ku ga san kai asara shine mutum ya zaɓi wani akan ga wani abu za a iya zuwa wanda suka cancanci a ba da yawa a ki basu a yi ma 'yan giya gata wanda ya kamata a kyautata mawa a ɗaga su a agaza musu su ne wanda ba a makomai ka ga 'yan giya cikin gata ha wazo ilmin ya namu ala wazo jahalin ya namu ala hariri wazo ilmin ya namu ala turabi to za ku ga bayana za ku ga asara san rai san kai wa umurun tunkirunaha da wasu al'amurra wanda za ku jin ba su maku ba kuna musa su kuna inkarinsu ƙaru ya rasulallahi fama ta amuruna ya ma'aikin Allah in wannan lokaci ya zo wanda za mu ga san kai ba a kula da ababe wanda al'umma ke so ba a kula da abin da zai gyara mu al'umma mutane su rinka jin kunci sai suka tambayi annabi in wannan lokaci ya yi ma za ta amuruna me kake umarninmu da su in muka samu shugabanni wanda ba su saurara mamu abinda suka ga dama suke yi me za mu yi sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce tu'adduna al-haqqal ladhi alaikum haƙƙi wanda ke akan ku ku bada shi shine na biyayya ka ku tashi ku tada tarzoma ka ku tashi ku ce za ku hitowa da makamai ku yi yaƙi saboda asarar da za ta zuwa daga abin da za ku yi nan ta fi gyaran da za ku yi abinda ake nema gare ku na biyayya ku yi biyayya wa tas'aluna Allah alladhi lakum haƙƙi kuma naku ku roki Allah shi wannan hadisi ne muttafaqun alaihi al-Imam al-Bukhari da Muslim suka rawaito shi al-Imam an-Nawawi yace wal atharatu al-infiraju bi shay amma lahu fihi haqq ka ɗauki abu wanda wasu na da haƙƙi akan wannan abin kai ka riƙe makanka kai kaɗai wannan hadisi yana nuna tun a da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya nuna shugabanni ba ɗaya ba ne da wanda ke shugabanci da wanda ake shugabanta ba lalle ba ne a samu jituwa ba lalle ba ne a rinka ganin abin da ake so annabi ya ce za ku ga al'amurra wanda ba kusan su shine tunkiruna kuna musa su ba su birge ku ba suka ce to kaka za mu annabi ya ce abinda ke hakkinku na biyayya da kyautatawa majunanku da su ku tashi da shi in aka sauye maku wani abu kuka ji ba ku ji daɗi ba ku roƙi Allah ya maye maku wurin abin da aka yi maku ba daidai ba a cikin shi bi ma'ana kai ya zama an tashi an tada tarzoma ba wai dan abin da ake yi maku din nan ba zalunci ba ne ba dan wai abin da ake yin nan daidai ne ba a'a saboda yin shuruɗin nan abin da za a yi dukka a yi ya biya wuce shi ne zai kawo alkhairi akan in aka tashi za a yi wani abin da bai kamata ba ko a sa ƙarfi to a wannan lokacin barnar da zai haifar ta fi gyaran da ake so a yi وعن أبي يحيى أسيد ابن حذير أن رجلا من الأنصار قال يا رسول الله ألا تستعملني كما استعملت فلانا وفلانا wani mutum ne ya zo ya ce ma'aiki sallallahu alaihi wasallama shin annabi ba za ka aje ni wajen wani aiki ba ka bani wani matsayi na in shugabanci mutane kamar yadda kasa wane da wane su zamo shugabanni a wuri kaza da wuri kaza faƙala a wannan lokacin sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce innakum satalqawna ba'di asaratan fasbiru hatta talqawni ala al-hawd bayana za ku ci karo ta talkauna za ku haɗu da asaratan san kai ya zamana ana maku abin da aka ga dama fasbiru ku yi haƙuri hatta talkauni alal haubi hakku haɗu da ni a wajen wannan ruwa wannan tafki wanda za a bani shi in ji annabi wannan duka shi ma ya matso wannan hadisin shi ma kan shi kun ji abin da yake nuna mamu yin haƙuri da abin da mutum zai gani ya zo daga shugabanni wasu hadisan cewa suke ko da sun zo sun anshi kudinka ko da sun zo sun bigi bayanka ka yi haƙuri wannan yana daga cikin abin da shari'ar musulunci ta sha bamban da shi shine auna barna da gyara in akwai barnan ma a auna barnan wace tafi wata duk wani wanda zai zamo shugaba ne ko yana da wani haƙƙi ne ya zartar da wani abu akan mutane ko shugaba ne na ma'aikata bakin abin da zai yi ya hana ku shakat bakin abin da zai yi ya zalunce ku ko ya ci kuɗinku ko bakin abin da zai yi kenan to amma lokacin da za a tasowa a ce za a yaƙan shi a wannan lokacin rayuka za a rasawa to ƙa'ida إذا سلمت هام الرجال من الردى فما المال إلا مثل قص الأظاهر إن يزمن ويم متاني يا شا دغ هلكا تو فما المال إلا مثل قص الأظاهر kuɗi ba komi ba ne kama a ebe a kaifa ne za su fito an zalunce ka an yi ma kaza an yi ma kaza ka yi hakuri to in ka taso ka ɗauko makami kai ma ka ɗauko makami to rayuka fa za a rasawa to kuma in ka zo ka tarda yadda shari'a ta jera al'amuran rayuka suke gaba kuɗi su ne ƙarshe saboda tafiya suke su zo to don haka duk lokacin da za a ce mu mutane su yi haƙuri kar su tada hankali kar su yi zanga-zanga kar su yi kaza kar su ga kamar cewa a'a siyasa ce so ake ba a kallon abin da ya faru gare su wannan kuskure ne shari'ar annabi ya san kowa kuma sai ya aje shari'a yadda za a tafiyar da al'amurra ko da ba cikin jin daɗi ba wa an abi ibrahim abdullahi ibn abi aufa رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في بعض أيامه التي لقي فيها العدو ما أيكن الله يتي cikin wasu kwanaki wanda annabi ya haɗu da makiya wajen yaƙi sai ya ce antabir haka da intabir intabir jira hatta idan malati shamsu har lokacin da rana ta karkata kama fihim faqal sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya tashi yana mai khutba yace ya ayyuhan nas ya ku mutane la tatamannu liqa al'adu ka ku rinka burin haduwa da makiya wa sallallahu al'afiya ku roki Allah zaman lafiya fa idza laqitumuhum fasbiru in kuma kuka hadu da su ku yi hakuri wa'lamu anna al-jannata tahta dhilal as-suyuf ku sani cewa aljanna tana nan ƙarƙashin innuwa ta takobi sun makalar nabiyu alaihi salatu wassalam sai ma'aikin Allah ya ce Allahumma munzilal kitabi wa mujiriyar sahabi ya Allah wanda ya sabkar da littafi alkur'ani kenan wa mujiriyar sahabi ya Allah wanda ke gudanar da gizagizai wa haziman ahzabi wanda ke karya taro na kafirai in suka zo za su yaƙi musulmi ihzimhum wa sunna alaihim Allah ka karya kafiran nan wa sunna alaihim Allah ka ba mu cin nasara a kansu kana ga yadda annabi ke nuna masa habban shi Allah kai ya zamana duk ƙarfin ku soji diyan da kuka yi tattalin kayan yaƙi ku rinka cewa mu haɗu ɗin mana su tare mu ɗin mana ni Allah ya gama ni da suwanan mana duka ba a yin haka eh ka rinka cewa ‘yan kaza da kaza su zo mu haɗu mana Allah ya haɗa ni da su su ga abin da za a yi ko kuma su sojin su rinka cewa ai ku bari su dai haɗu da motsin dukkan wannan abu ne wanda shari'a ta hana shi saboda ne tare da cewa kuke da gaskiya su 'yan ta'adda ne kuke musulmi su kafirai ne wani lokaci in yaƙi da kafirai za a yi ko kuma nan soji kuke kan gaskiya kuma wanda ya mutu daga cikinku ya yi shahada to amma tare da haka su ba su da gaskiya amma an hana ku rinka cewa Allah ya haɗa mu mu haɗin saboda ni saboda wannan furcin yana nuna ji da kai yana nuna isa shi kuma Allah maɗaukakin sarki yana son soji da rindina na mayaka su zama suna ƙasƙantar da kai gare shi don haka a lokacin hunayi Allah cewa idza a'jabatkum kasratukum lokacin da yawan ku ya burge ku kuka ga mun isa ga mu da yawa har kuke cewa a yau ba za a ci nasara akan mu saboda karancin adadi ba falam tughni ankum shay'an wa zaqat alaykum al-ardu bima rahabat thumma wallaytum mudbirin a ƙarshe sai zamana gashi kuna gudu to don haka kenan an hana ka rinka cewa Allah ya kawo su Allah ya kawo su saboda akwai ruɗi na kai kana jin ka isa wasallallahu al'afiya ku roki Allah ya ba ku zaman lafiya a koda yaushe ai ta addu'a ana roƙon Allah ya ba da zaman lafiya ba a rinka cewa ai in muka haɗu da su ba za su ji kaza fa idza laqitumuhum fasbiru to in ka aka yi katari an haɗu da su sai a nemi taimakon Allah a kansu sai kuma a yi haƙuri da duk abin da za fa inna hizballahi humul ghalibun gungu na Allah gungu wanda suke tashi don su kare addinin Allah gungu wanda suke tashi don su kare martaba ta al'umma don su kare ƙasa su kare ‘yan ƙasa wannan humul ghalibuna su ne masu cin nasara ko da an ga wani lokaci an ji masu an same su bambanci shine katlana fil jannati wa katlahum fil nar kai soji wanda ka bada kanka dan kare al'umma in aka kashe ka a wannan wurin kai dan aljanna ne su kuma in aka kashe su su yan wutan kenan hal tarabbasuna bina illa ihdal husnayn akwai wani abin da kuke jira gare mu in ba ɗayan kyautatawa guda biyu ba mafi kyawu guda biyu ba ko dai mu ci nasara kanku ko kuma ku kashe mu mu shiga aljanna kenan in kuka haɗu da makiya kuma ku yi haƙuri yaƙi ba a shiga shi da tsoro yaƙi ana shiga shi ne kamar yadda mawaƙin larabawa ya ce bishubbanin ya raunar mauta majdan ana shiga shi ne da samari wanda suke ganin mutuwa cin nasara ne ɗaukaka ce daraja ne washibin bil hurufi mudarrabina sannan da latijawa wanda suke ƙwararri wajen yaƙi don haka ba kowane soji bane ake kai shi tafa'ud ya yi retret sauran tsoro gare su da sun ji ƙarar bindiga sai su ruga amma tsofi-tsofin nan masha Allah za ka ga sojin ma sun sha bambam to don haka cire manya cikin soza wanda suka san lungu-lungu wanda suka san kafa ta makiya ba tunani ba ne a yaki ana tunkara shi ne bishubanin ya raunar mauta majdan da samari wanda su mutuwa ita take nema suna ganin ɗaukaka ne sannan washibin da lattijawa wanda bil hurubi mudarrafi wanda suke sun ƙware a wajen ɓangaren yaƙi da mashiga ta makiya annabi ya ce in kuka haɗu a yi haƙuri in ya zama na an kutsa suka gane ku mutuwa kuke so to wallahi za ta ja da baya sai annabi yace wa alamu ku sani annal jannata tahta dhilal suyuf aljanna tana nan karkashin dhilal suyuf innuwa ta takobi a zamani na yanzu sai a ce innuwa ta bindiga aljanna tana nan karkashi don haka haƙuri da kuma abin da zai zo sai annabi yake addu'a kenan mutane ba su dogara da ƙarfi nasu da makamai nasu da ƙwarewarsu bai isa shi kaɗai addu'a annabi ya yi tanadi na komi amma sai ya rinka ƙaskantar da kai ga Allah ya ce Allahumma ya Allah منزل الكتاب وندي تبتد القرآن بالتاج ومجري السحاب ألا ميقدا ندى جزا جزي وحازم الأحزاب وندي كي كري مكيا لوكة اند أكي غزوة الأحزاب mutum dubu goma ne na kafirai da yahudu da menene suka shiryu suka zo suka kewaye madina madina a wannan lokacin ba ta kai masallacin annabi ba a wurin mutum dubu goma sun kewaye wannan wuri shine haziman ahzab Allah mai karya gungu na kafirai da Allah ya tashi annabi sai da ya kai yana gina kwalbati don ya kare madina ya kai yana jin yunwa sai ya ɗaura dutse ga cikin shi ga mugun sanyi dukkan da sahabbai ke ma aljanna sai da aka kai ana cewa wane ne bai cimma fa an watsar da su wane ne zai kawo mamu labarin mutanen nan ta aka yi shiru annabi ya ce falahul janna wanda ya je kawo labarin ɗan aljanna ne kowa ya shiru yau ainihin ne allah ke cewa guna ne kabtuliyar mu'minuna wa zulzilu zilzalar shadida a can ne aka jarabci muna aka jarabci mumine aka girgiza su girgizawa annabi zai buga dutse ya ce za mu ci gari kaza da gari kaza kamar america nan ne da faransa ana buga dutse annabi ya ce za mu ci su da yaƙi suke kaji wata kuma munafukai kenan suka ce yanzu nan fitsari ma ba mu iya zuwa mu yi wai ka ce za mu ci america da shine wa idh yaqulu al munafiquna wal ladina fi qulubihim maradun ma wa'adana Allah wa rasuluhu illa ghururan munafikai suka ce kai kawai rudi ne hitsari ma mutum bai yi zuwa yayi ka ce wai zamu ci America ko Faransa irin wannan zamanin ke haba da Allah ya tashi ikon nashi ya rinka ka iska aka turo rihan wa junudan lam tarawa ga iska ga mala'iku tuka ne da suka aje aka rinka bugunsu da tuka nan sai da aka musu kata-kata shi ne Allah ya ce wa kafa Allahu al-mu'minin al-qital wa kana Allahu qawiyyan aziza Allah ya isan ma mu'mini na yakin Allah ne ya musu yakin mala'iku da iska su suka yi wannan yakin to shine wa haziman ahzabi mai karya gungu na yan ta'adda ko na makiya sai ya ce ihzimhum Allah ka karya su ka sa wan sunna alaihim Allah ka sa mu ci nasara a kansu kaga irin wannan addu'a ya kamata alaqana masojoji waɗanda suke tunkaran makiya irin wannan addu'o'i sai an yi tanadi sai a kuma dogara ga Allah haka annabi yake ko waka ato badrin sai da annabi ga yanda da ya samu kanshi daman ba tanadin akai ba amma da ya rinka addu'a sai da ya kai mayafin shi yana faduwa gare shi abubakar radiyallahu anhu ya ce roƙon allah da kake yi annabi ya isa haka to kenan ka a rinka mantawa da ɓangaren addu'a annabi ya yi tanadi ya ce allahumma manzil alkitab wa mujri as-sa'ab wa azim al-ahzab ihzibhum man sunna alayhi Allah madaukakin sarki ya ba mu cin nasara ga makiya Allah ya kwantar da hankalin garin nan Allah madaukakin sarki ya kare mu ya kare iyalanmu matanmu da yaranmu da dukkan musulmi gaba daya su kuma waɗanda suke tashi da wannan mugun abu kishiyoyin 'yan uwansu wallahi abun kunya ne kamin ya zamo saɓan Allah abun kunya ne kamin ya zamo saɓan Allah ka tashi ka yaƙi 'yan uwanka ka yaƙi ka tashi ka yaƙi waɗanda suke 'yan garinka 'yan ƙasarka saboda ka biya ma wani bukata kamin ya zamo saɓan Allah abin kunya ne don haka wanda ya san ciwon kanshi ya san ciwon al'umman shi bai kamata a ce da shi ne za a tashi a rinka yaƙan al'umman shi a rinka yaƙan ƙasar shi wannan lalacewa ce rishin sanin ciwon kai ne a sha a nan ya kamata mu dakata sai sati mai zuwa in Allah ya yi a nan kuma muka ƙare baɗi wanda ke magana akan haƙuri za mu shiga baɗi wanda ke magana akan gaskiya ريثما نلتقي نستودع الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم على خير نلتقي سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والحمد لله رب العالمين